أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا جمعة شاشدة قوة جماد الأخرى هجرة تدبو دياد دليه دود أربعين دبيو wanda ya daidai da 29 ga wata na ɗaya miladiya 2021 a cikin alhamdulahi za mu yi zama na satin kenan harka ta cikon satin cikin karatun littafin nan na ashifa bi tarifi kukul mustapha sallallahu alaihi wasallam wanda muka sabar da gudanar da shi a wannan zawiya ta shehu mushafi malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu wa rahmatan wasi'a mun kwaro mana cikin bayani ne suka ijazul qur'an mun dauko mukaddima bisa kan nau'o'in ijazi inda alqur'ani yake mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam dan can mu'jizoji ne wannan babi ne na mu'jizoji babi na hudu to ya faro da bayani bisa kan babban mu'jiza wanda shine alqur'ani to ana yana bayanin cewa ƙur'ani yana mu'jiza ne aka aka aka hada huskoki ta huskoki guda hudu wanda sun dunkule ababe da dama muna cikin huska ta farko ce muke ciki ta husnu ta alishi eh yanda yake kyawun hadin alqur'ani yanda yake hada da fasaha shi shine ake bayani to ba gushe ba amma yana bayanin irin yanda yaya ne ƙwar'ani ya zama mu'ujiza ya zo ne wajen mutane masu samuka da wannan fasaha to yana bayanin irin fasaha da Allah ya ba larabawa a lokacin yana hudin mun tsaya inda yake bayanin mutanen ƙauyensu ga irin yadda suka kai matuƙa wajen ƙwarewa da lugan mutanen birni masu nasu yaren na larabci daban ne da na 'yan ƙauye amma shi ma akwai kyawo gare shi sosai shi nake cewa dukansu wakilal babai ne falahu ma fil balagatul hujjatul baligha wal quwwatud damiga ana yi bakin na muka tsaya da duka waɗanda suke larabci irin na ƙauyen da larabci irin na birni a lokacin kowannen su falahu ma fil balagatul hujjatul baligha suna da hujja mai kaiwa gaya a cikin game da balaga kwarewa a cikin sani a larabci walƙuwatu damiga da ƙarhi kuma irin mai na mai rotsawa ƙarhin da in ya zo ba abin da ke tsaya gaban shi walƙiduhul falish kuma su ne wanda suka ci riba da abin da ke ma alƙiduhul falish alƙidih akwai lokacin jahiliya suna wani abin da ke ma azulam in kana so ka san abu wai in za ka yi wani abu to mulkirki ne ko na banza sai ka samu kibbai kamar kibbai amma wanda ba a sanya musu nasu ba a sa musu ƙarhen nan ba na kibiya sai aka yi kararin nan na kibiya sai a zo a jewa su to ko wanda ya tsaya ne wanda ya tsaya tsaye ne shine shine kamar da sai a rubuta guda kamar guda a sa ragar shirin sa guda sa to wanda ya tsaya wannan in na sa'an ne ya tsaya shine kina ba akwai sa a ciki ko ko rishin sa ko irin haka to su suka ce shine wanda kuma su ne su wannan cikin game da sanin wannan fasaha ta luga su da na gidan da na dajin su sun rambanta da alƙidhul falish shine karan wannan shi wanda ke na sa'a na na faus na samun rambanta wal mahayun najih kuma nahish kuma su ne suke bisa kan babban godare wanda ke mai hita kuma babban godare hanya babba to kuma hanya mai ita ana cewa mahimmancin hanya shine inda ta jikewa to hanya ba mai toshewa ce mai hita ce la ya shukuna annal karama fa'u muradi ba sa kokonto cewa shi ita magana a wurinsu wannan yadda ka san mallakan muradasu fa'u muradi abinda suke ni kawai za su da magana ba sa shakun haka wal balagatu milku qiyadihim kuma ita ma balaga kwarewa a cikin luga shi ma milku qiyadihim mallaka ce ta jagorancinsu sai yadda suka yi shi ma suke suke da suke da conduit a cikin wannan sai yadda suka yi ga dama ita ita kanta balaga kada hawau fununa sun tattaro fannin nuka nata na balaga wastanbatu uyunaha kuma sun sun istinbadi sun zaɓalo sun tsamo zaɓaɓɓun abubuwa a cikinta zaɓaɓɓun maganganu a cikinta wadda kalumin kulli babin min abuwa biya kuma sun shiga cikin kowace kowa daga cikin ƙohohinta wa alau sarhan da bulugi asbabiha kuma sun hau sun bilbishi babban gini shakti ma sarhu ko dai kasu ko ko bina'un alim ko dai abin da ake kamar fale na fada ta gidan sarauta ko ko babban wani gini wanda ke da kashe shi masa to su sun hau ƙololuwan babban gini ko ko irin wannan abin don su kai gaya ga duk samun wani dalilanta duk wani abubuwan ta hanyoyinta faƙalu fil khatiri wani mahimi saboda haka sun yi maganganu da dama faƙalu sun yi magana fil khatiri cikin abu mai girma mai mahimmanci wani mai yini kuma sun yi ciki a magana cikin abinda baya da muhimmanci abinda ke walakantaccen abuwa cikin komi sun yi magana wata fannanu fil gasfi wasani kuma sun yi sun yi fannin naka sun shi ne tafannanu sun yi tafannuni shi tafannuni ba sun ka san fanni fanni da dama wannan fannin ka iya wannan ka iya nan ka shi ne yake ma shi ne tafannuni aka ce mutum mutafanni ne ya san fanni-fanni da dama ba kamar mutum ka ce misali wannan luga kawai sun amma ka shiga fannin abin da shahidi shari'a ko ko fiƙo a ce a nan wani kuma bisa an inda kan ba ko ko a wannan ya san luga ya san fiƙo amma bai san hadisi ba a ko ko ya san luga ya san hadisi an bai san arudi ba aka shiga tsarin wake kuma sai gani nan kuma ya kowa babari a muta fanni nuna ko duk sun san dukkan lungunan wannan duka sassan su duka shine su sun yi tafannuni cikin a filagasi wata min cikin abin da yake ramamme ne wata min da kuma abin da ke mai kiba ne ma'ana cikin da har yanzu a cikin abubuwa masu muhimmanci da marasa muhimmanci wata kawalu fil kulli wal kufr kuma sun yi wa junansu magana sun jejjefi junansu da magana ko sun amsa ma junansu da magana ta kawalu fil kulli wal kufr cikin abu mai wanda ke dan kadan wal kusi da abin da ke mai yawa ne wata sajalu fil nazmi wan nasr sun yi musajala sun yi kamar tserereniya a cikin waƙe shi ne annazun waƙe wannasar da kuma abin da ke zube karatu na zube dama rubutu dai kawai kala biyu ne ko da abin ya zube ke ko ko abin tsarin waƙa ne ke da to duka cikinsu sun yi mubarati sun yi musajala an san da wanda abin biya wa za a zo kasuwa ma ake ake akwai kasuwa da ake suna ce mata su kokas musamman ake haduwa a taru kawai masana balaga wannan ya zo wani sai ya zo da waken shi ina wanda zai iya irin nashi ya zo ya yi ya yi ya yi ya yi wani sai ce irin yadda kai in misali inda ba kake ida ba bari in ma irin naka yi mai ida da bakin inda mai ka ida irin naka zaka yi ko ko kai ka kawo baiti in kawo baiti a ga wanda zai kasa wannan abin shayi wake ne akwai kuma da suke yi na na kawai tsarin magana iya hudu ba mutum yanzu a tsayana aka san wa'ansu wanda ake ce musu us us bin sa'ida wanda aka shi cikin yana cikin riwayoyin da ake cewa shine farko wanda ya fara cewa amma badu kawai sai ya zo aka shi sai zo da sanda shi ya kawai sanda ya fara magana kullu ma huwa atin at ko kullu ma huwa atin qarib in ya fara magana yana zama yana yanda ake yi da kafiyan da saji kamar zamu gani kamar zamu gani a gaban nan hakan nan ya ce ya ce ya ce wani shi ma ya zo ya hakan nan to suna yin shine wata saje rufin nazmi wa nasri da abin da ke wake da abin da shahi abin da yake shinhude duka sun yi musajala muna ga su shine ake ma pros ko abin da ke ba abin ga ba wake ba pros yawa to duka suna yin da da var da pros duka suna yin fa ma ra'ahum illa rasulun karimun bi kitabin aziz suna cikin wannan yanayi ba abin da ya firgita su suna ganin komai suna iya inda magana ce ba wanda zai iya zuwa ya sha gaban su famara ahun babu abin da ya firgita su illa rasulun karimun sai wani manzo mai wani irin girma sosai bi kitabin azizin da ya zo da wani littafi gagararre wannan littafin la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi batanci baya zawa gaba gare shi ko baya gare shi malama ta ce bai da la ya ta'allaku bihi batilun tare da shi babu wani abin da yake batanci ko rashin gaskiya littafi ne sak gaskiya ce duka babu batanci babu sassarci ba alkur'ani ba wanda suka yi riko da alkur'ani ba wanda suka bi alkur'ani ba wasa cikin lamarin su har suka zo mamaki irin sai na Umar wanda wani ya zo ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na zo da na zo da wake na tsara kasida zan yabe ka kuma na yi taka taya banka na taya ban Allah subhanahu wataala yace so ni bari zancantawa karanta wanda kai taya ban Allah cikin masallaci yana yi yana yi yana yi yana yi zuwa can sai sai na Umar ya shigo sai aka ce mai dakata sai na Umar ya shigo suka gana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai da ya hada abin da yake so aka hada mai abin da za a hada mai ya tashi ya huta aka ce to ci gaba ya ci gaba ana can kuma sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu sai sake dawowa kuma Allah suka sake aka aka dakatar da shi duk in ya shigo sai a dakatar da shi sai su gana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dai ta ce ah wai wane ne ce ma'aiki sallallahu alaihi wane ne wannan duk in ya shigo sai an dakatar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai rajulun yakrahu al-batil ko ko kama kada sallallahu wannan wani mutum ne wanda shi yake kin duk wani abin da ba gaskiya ba batil da ce malama sun yi bayani akan wannan ba wai cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yake ake karanta mai shi yana karɓar batil mu ne a'a shi saboda tsaban tsayawa cak na sai na umar shi ya san kashi guda ne saboda haka shi wannan ma wannan ma ba ya karbe shi ba saboda haka ma bayan bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana sani bin sabi ya tashi yana yana yana kasida sai sai na umar ya harare shi yace kai yace na sai sasan yace a'a na kasance ina rera shi cikin masallaci akwai wanda yake hika shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi don abin da ke kama da ma rashin gaskiya saboda cikin wake shi ne ƙura'ani ke cewa wa shu'ara wa tabu humul ghawun alam tara anna shi kullu wadin yahimun wa annam yaquna ma la yaf'alu su a shu'ara mawaka ya tabi'uhum usmatu qira wa tikra wa tikra ya tabu'uhum al ghawun batatu su ne suke bin mawaka saboda mi alam tara anna shi kullu wadin yahimun ba ganin cikin kowane kori su suna dimo ko ina kusa suke mawaki komi sai ce komi sai faɗi wannan mai kula ma la fa'alun kuma suna faɗi abin da ba su aikata kawai in ka ji mawaki abin da yazo mai zai faɗi komi za a yi faɗi to amma ƙarshe ƙarshen wannan ayoyi sai Qur'an ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa intasaru min ba'di ma zuri a sai wanda suka yi imani suka aiki nagari kuma suka taimaki kawunan su bayan an zalunce su irin su Hassan bin Sabit nan da aka zalunci sahaba annabi sallallahu aka sanya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya musamman sayyidina Abubakar ya karantar da shi danganan wa'ancan Qurayshawa wannan dan gidan wane ne wannan ko ga abin ga yanda yake ga irin irin su ga irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shine yayi hice cikin sanin wannan ansabu ha annabi sallallahu alaihi musu yanda suke jin zahin zamban da za a musu yahi zahin ajiyarsu da kibiya zahin da suke ji to wa'annan illal ladzina amanu wa amilus salihati wa antasaru min ba'di ma zulimu kenan wa sai alamun da zina zalamu ayyamin kalamin yan karimin karshe ayat take cewa to irin wannan shi saboda yana kai shi guda ne baya san duk abin da saboda shi wa kai aka bar mutane a skarajibe ya kumshi batanci da yawa ba kowa ne yake tsaya ya hudu gaskiya ciki bai hudu abin da ya dace da an ce waka ne to kowanne mutum mutum ya samu ni inda zai hudu abin da ya gada akwai banna da yawa ciki kamar da Qur'ani hudu to saboda haka shi gudun wannan ma kamar saddar zari'a ce in ji ma'abuta su iske akwai wani babu ake mai saddar zari'a abu ko da halaka ne saboda gudun in aka kyale shi kai jawo haram sai a ce a a ba ki cikin irin wannan hatar zama masallacin juma'a ana jira limamin kin ana hudu ba na gani cikin zalumar na ibn qayyim yana cewa irin zaman na ihtibai kamar ka hada kawuwan ka dora ka hada kawuwan ka a gwiwoyinka ka ka ka dora kamar hannunka sama ka jingina akai haka din nan yace ba ba a so ba kyau saboda ni in kana haka tana kai barci saboda ka barci ya doke ka to duk abin da zai kai ka duk abin da zai kai ka ga abu mara kyau shi ma bai da kyau to to shi alqur'ani la yati al batil wannan abatancin bai liq bai liq bai liq ba ko kusa ko nasu alqur'ani la yati al batil min wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid shi abin sabkarwa ne alkur'ani sabkaswa ce min hakimin daga Allah wanda yake gwanin hikima hamidin abin a gode ma subhanahu wataala hukimat ayatu yace hukimat ayatu an kware an hada an kware da a ce ba an gwanance a cikin hada ayoyin shi sauki matsayatu wa fusilat kalimatu an rarrabe kalmominsa wa baharat balagatu hul uqula balagasa tarin jayi hankula wa zaharat fasahatu ala kulli maqulin fasahasa ta ta yi rinjaye ita ma ta ci nasara akan dukkan wani abun fada ba fasada take ta wa tazafara ijazuhu wa ijazuhu a hakan nan takaitaccen magana shi ijazu kenan wa ijazu da kuma magana shi wadda take inda yake zawa ya bada ijazi shi ijazu wannan akwai tahaddi a ciki magana ce a ce in ku isa ku kawo to dukan su wannan tazafara sirrin jayi duk wanda zai zai jarrabawa in wannan shi ijazi za a cikin magana dan yan magana guntuwa a faɗa ba bai da dama to in yayi in wani ce za yi na alƙur'ani sai yarin jaya kuma haka in cikin ijazi kuma in zai kafa abu ya ce mai in akwai wanda zai yi shi ma nashi shike rijaya in yace ba wanda zai ba wanda zai yi wata zaharat haqiqatuhu wa majazu abin da yake haqiqa ne a cikin shi da majazi a ciki tazaharat su ma sun yi rinjaye sun bayyana sun rinjaye wani su cikin magana ita magana tana da haqiqa tana da majazi haqiqa magana aka ce kaza kaza ne kamar qul huwallahu ahad wannan haqiqa da magana haka take qul huwallahu ahad kamar dai Allah ɗaya ne ba wanda zai ce a'a tana yi wa a ce ko biyu ne ko a wani tawili ko ko ta fuska da ba a'a wannan haqiqan shi magana haqiqa haka take amma akwai inda yake zuwa majazi inda yake cewa was'al was'al qalat lati kunna fiya wal ilati akbarna fiya mutanen yan uwa annabi yusufa alaihi salam lokacin da suka zo sai sai suka rasa haɗan uwan nasu ma aka ce ai aka aka wani abin da aka ce ya yi sata sarkin ya rike shi wannan lokacin annabi Yusuf ne yanzu suka je su yada ma baban nasu da suka yada mai suka ce to gashi danka danka inna bana ka saraka wa ma shahidna illa bima alimna danka lalle danka wasa ta yi wa ma shahidna illa bima alimna ba mu shaida sai da abin da muka sani mu da abin da muka sani ba wai abin da aka an bincike ya bincike dai kamar da kuka san kisai ai an sanya mai ne cikin abin ma'aunin shi sai da suka ta kace ku dawo ku dawo cikin ya ayyato da inda kuma da sari kuna ku huwa barayi ne suka tawa wa haza ai cikin barayi ai ma shi na lifta da firaji ba kunna sari ne mu ba masu ba na bane ba ba ba barayi bane kace to fa ma jazaa'u in kuntu kazi ga abin da ya faru tiyan mu ta bace me sakamakon wanda aka same ta a wurin a wurin ku aka karo man waje da fira da fa waje za'u duk wanda aka samu wannan tiya a cikin kayan shi to shine sakamakon shi shi sai a rike shi kenan ya zama bawa wannan tsarin shari'a su ne kazalika nake da zalimi kace haka nan muke sakawa a zalimai su suka su san ba sa tsammani a ce wani cikin su ya sata wanda ya annabi ko kafin ma a ce lokacin ko da lokacin annabta a ce bata bata gare su ba ya annabi ya kowa jikokin annabi saka kenan jikokin annabi ibrahim da haka shine suka yi yanzu karshe dai an rike shi za mu ga wani irin magana nan cikin duk ƙarin tsarin magana kamar da haka za ta mai da baya kaɗan haka amma wannan da aka zo suka yada ma baban nasu sai suka ce ina ba na ka sarak ɗan kafa sata yi wa ma shi na illa bi alimna shaida ba sai abinda muka yi sai abinda muka gani muka sani ba ba gani ba abin dai abinda muka sani dai muke dama was'al qaryatan lati kunna fiha wal irati akbarna fiha wa inna la sadiqun was'al qaryatan lati kunna fiha ka tambayi garin da muka muka yi daga cikin shi ka tambayi garin wa kace ka tambayi garin yake ni to wannan nan ne majazi ke zuwa was'al nan in kace ka fasara shi a'a ai qur'ani ce ka tambayi ka tambayi gari kawai ka tambayi gari yake ni yau gari magana ce amma nan suna yin wasal ahala la qariyati ka tambaye mutanen garin to wannan shine ake cewa majazi to shi in qur'ani ya kawo irin wannan wurin in kai ma za ka kawo irin naka sai na qur'ani ya yi rinjaye shine majazi wa tabarat fil husni matali'uhu fil husni matali'uhu hakan nan matali'uhu farkon shi matla shine farkon abinda abinda aya ko abinda sura take fara da shi ko qur'ani baki daya abin da yake farawa da shi shi na shi irin magana kowane lokaci abin da yake fara da shi shi ma ta yi zarra ga wani da ba nashi ba in wani ne shi ma ya littayin shi dan wannan baratul istihlal ake ce mai inda mutum zai fara farkon magana da zaka yi a cikin abinka wannan wai in mutum ya kware abu ne mai ji hankali tun farko ma tashin farko to shi nashi ya yi it saboda abin mamaki har yanzu yadda ake kwatanta yadda ake karantar da usulubi na magana dai masu inda ake karantar da kowane yare inda za a karanta in za ka yi magana to yadda ka san ana karantar da mutane introduction wanda ake cewa da turai introduction to qur'ani kowace sura in ka doka sai ka sai ka same ta ashe haka ne tana da introduction tana da conclusion da ka farkon aya kowace sura ce da ka daga farkon ta ko in mai tsawo ce suka yi ko ta ma ta hida ma duk abin da za a hudiya ciki in ka ajiye hankalin ka sai ko ayoyi na farko sun ma bayani duk abin da zai zo wanda inda a ce daga bakin nan ma kawai ka tsaya za ka fahimta wannan surka sai ka ce za ta yi bayani fuskan kaza za ta yi kaza za ta yi kaza haka karshe ta zo karshe kuma sai ta sai ta yi conclusion kamar ta tattare ma duk abin da aka faɗi a ciki wannan kowa duk in mutum ya koma fuskan alƙur'ani kowace sura haka zai gaga shine wannan bara'atu shine kita fil husni mawqa ita ma ta yi zarra a cikin abin da shaimata da inta wa maqati'uhu haka nan da kuma yankunan shi kuma cikin kazance yana da yankuna nan ana cikin wannan magana a hada cikin wannan a hada cikin wannan shi ma shi ma na wurin ya yi nisa yadda yake hada wannan yankin da wannan yankin take mamaki don saboda in mutum bai iya hadawa ba shi magana in za ka yi in za ka kana cikin wannan magana ka hada cikin wannan magana in ba ka da ababen da ake hada magana shi ma magana sai ga sai ga kawai anya wannan magana ma tana da sai kamar rasa duk yanda suke da kyawu in ba ka iya hada su ba ababen hada wannan to abin sai zama bai da kai to shine wa maqati'uhu wa hawat wa hawat kullal bayani jawami'uhu wa bada'i'uhu hakan nan mangani su wanda suke tattaro ma'anoni da makin nan wa bada'i'uhu da kuma waɗanda suke da kyawun tsarin nan sun tattaro dukan wani bayani wa atadala ma ijazi husnu nazmihi sannan kyawun tsarin shi ya daidaita tare da ijazin shi inda yake tare da takaitawan shi sai ga wa'ansu wa'ansu rori musamman da da shi kasan nan nasu nan nasu sai gani surorin ba su da ba su da tsawo ayoyin ke san cewa ayoyin ba su da tsawo amma sun yi daidai da wurin yanzu da wannan wannan wannan ayoyin da ba su da tsawo in ka ɗauke su da a ce a can wajen sama suke bakara suke da abin bai tsarin bai kyau ba kana cikin dogon magana cikin kana magana wadda ake ce magana ce mai lungu sai an lunwa ka wata aya ma da kana zaka yi tan baka baka tsaya ba sai baka ci baka ci baki baka baka yi baka ba to in ka dauko wannan wanda wanda yake mai gajejeru wanda sai ka hidi aya goma baka lunwa sa ba in ka kai can wurin tsarin bai ba amma sai ga sunan wurin masu gajejerun waje guda suke marasa tsayin waje guda suke masu tsayi waje guda suke wa ta dala ma ijazi husnu nazmi وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه سنة مختار لفظه زاببان لفظه شي إن وانطبق على كثرة فوائده يا تارو أبسا يوم فائدو دنسا وهم أفسه ما كانوا في هذا الباب مجالا سولا ربا سنكسن جسونا مفي يلوى مفي يلوان فجي في هذا الباب أسكن ونن باب لإيا مغنى wa ashharu fil khitabi rijalan sannan su ne mafi shaharan mazaji a cikin abin da shayi hudu ba a tsaya tashi amma mutane magana wa aksaru fi saji wa shi'ri wa shi'ri tijalan kuma su ne mafi su ma rinjaye za a cewa dan sijal daga kamar da ake alharfu sijalun ko sijalu sijal ake ce ma guga shi guga wani abin da kowa ya shewa wannan ya sa tashi wannan ya sa tashi yawanci ana hudu ana hudun shi wajen abin da yake kama akwai jayayya a ciki ko akwai tserere ne a ciki dan akwai karin magana larabci suna ce alharbu sijalu shi yaki yau kayi sa ne gobe a yi nasarar kanta to su sun kasance sun yi wa aksaru fi fi fi fi fi fi fi aksaru ko su ne suke mafi yawan in aka ce za a yi za a jeho guguna to tasu gugugan sai sun yawa a cikin fagen saja'i saja'i shine ka rika duk magana ka jero manganu karshen kamar jumloli za ka karshe karshen kowace jumla ya kasance harafin da kake ida da ita ɗaya ne amma shi ba waƙe bane ba yukafiya shi shine shi'iri waka to yanzu ba waka ba magana kawai amma duk magana duk inda zaka aje magana sai ka bar harafi guda kamar cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa shi da sajayi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah harrama a me ma cikin farkon hadisi na cewa inna Allah inna Allah kariya ko inna Allah kariya alaikum kasratu su'al kasratu su'al kasr kasratu su'al wal qil wal qal sannan wa mine su uku ne gauri sannan yace wa wa wa wa kariha da shi malaji wa kariha ne ko wa haruma alaikum a wanta na uku ida'at al-mal inna allaha harrama ne ko kariha alaikum qila wa qal kasratu su'al wa ida'at al-mal kage in aka ce dukan lam take ida kasratu su'al qila wa qal ida'at al-mal magana ce ba waki bane amma ko ne da harfi guda kenan sannan yace ta shi ma ko kariha ne cikin biyun ne da wuri guda sai ce wa kariha alaikum ko wa harrama alaikum man an wahat wa wa'ad al banat wa huquq al ummahat kaga ko ne ya ida da tata man an wahat wa wa'ad al banat wa huquq al ummahat ko ne ne magana ta ida da tata tata to wannan gwanewa a cikin magana ne kaga ba wai mutum inda kai aka ce kai magana wanda amma da inda zaka tsaya harafin da za ka tsaya ya kasance harafi ɗaya ne kana sai ka sha wahala ko sai ka tsaya ka yi ta tsare-tsare kana a su sun gwanance kawai in suka in suka tashi magana yanzu duk magana da zan inda zan tsaya ba su ka harafi ka za tsaya to shine wannan shi ni sa wannan kuma da wajen wake shi wake kuma shi kowa sa shi shi shine al-kalamu al-mawzun al-muqaffa ko shi magana ce wanda take an auna ta akwai baharin da ake magana akwai bahari sannan akwai kafiya kuma akwai harfin da ake tsaya kan shi amma shi ko wannan ko haka yake zawa magana ta shingude amma tana da wannan cikin cikin shine Qur'ani yazo cikin Qur'ani da yawa ke akwai wannan kusan surorin shi kusan ko ina ma wannan ke akwai in ka in ka diba qul huwallahu duka dal dal take ida duka qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها هكذا نن كذو سورة مريم هكذا نن سورة الفرقان ذاك كو إنا جيون تيغني تولى شيني أكتما سجعي سنة أبنى الكتاب قادة شيني سأكا زواك كاودة وانده ناسو وأوسو في الغريب ولغة مقالا sannan su ne mafi yalwa a cikin magana amfani da garibi abu magana wadda take ba a cika amfani da ita ba sun yi nisa wajen su yi amfani da magana wadda take garibiya baƙuwan magana wadda ba cika amfani da ita ba suna yawan amfani da ita suna yawan sun kware a wajen wannan sannan wa lokaci da kuma sauran lugai makalin sun yi kowa magana a tattare da wannan bi lokaci yi mallaci biya ya ta hawaruna da harshen su wadda da shi ne suke zance wa manazi yi mallaci anha ya tafadaluna da kuma mazaransu asali kenan na logoyi allati anha ya tafadaluna wadda da ita suke suke nuna hihici tsakanin su da Allah wannan kamar kowace liga su laraban suna da kabilu kowace kabila suna da a irin nasu yaren na wa'annan ya saba ma na wa'annan na wa'annan ya saba ma na wa'annan duka dai kamar yadda misali dai kamar amu Hausa ne wal haka Hausa Kano ba daidai ne da su Sokoto ta Sokoto ita ba daidai ne da ta Katsina ta katsina ba ta ne ba iri ita ba da ta daura kowanne ne daban-daban wani wani kalmar ma da kuke hudin abu wannan ba haka nan kuke hudi ba inda kuke hudi sai kai magana ma ba a fahimce ka ba wani ba haushe ne amma sai ka mai hausa saboda ku hausan ku ba haka nan kuke su ba su su haka suke hudi ba ba kun fahimci juna to shi ma cikin larabci akwai wannan akwai wa'an su wadda kalima guda ce suke an wanda ita gudan wasaba kalma da ta wasaba akwai kabilar da su aka ce wata ba ana nihin ka zabura bondir ka zabura ka bara ka tuma ake ni akwai kuma da aka ce aka ce ma wata ba ana nihin ka zamna yiwa gani ina ina zama ina ina zabura aka ce ma wani an saba wani akasi wani suka wani sarki cikin su cikin sarakunan masu su wanda wurin su wata ban tana nin zamana sun zo suna taman dutse ga wani balaraban kawai shi ma na su ko an can bangaren aka ce wata ban ni na ka zabara ka tumar suka kira shi saman dutsen nan suka ce to yake su bi ya ga su ma yara zina suna cikin sarakuna ne daga zaman su su ana so a cikin mai yeli da biya zamana da aka idan aka yi da handa wannan kalma da bakin bakin abin gane shi bakin dutse ne aka ce tuma tuma maza shi shi da aka ce mai sama ne sai ke tsammanin ana cewa ya tuma kawai sai tuma ya fada can ya halaka sai aka yi daga ba su gane bambancin wannan yaren ne to su shi nake cewa su ne masu wa manasihim allati anha yatafadaluna da mazaransu kowanne ne akwai surs inda yake kamar irin su yaran nasu ko ne inda yake kamar yake dogara da shi wanda da wannan suke hihici duk cikin wannan duk cikin su kwarai shawun suka yi kowanne sarikan bihim fi kulli hinin wa muqarri allahum bi anhu 20 aman ala rusul mala'i ajma'in muna san suna cikin irin wannan halin nasu ne sai kawai qur'ani ya zo musu kai tsaye ya zo musu basta wannan qur'anin tarihan bihim fi kullihi yana mai daga murya gare su cikin kowane lokaci wa muqarri'an yana mai kwankwasa a gare su kwankwasa ta zargi yana zargin su in kuna iya ku zo wanda ke shi da wannan bid'an wa 20 aman shekara 20 da wani abu bid'an wa 20 aman tun lokacin da aka aiko ma ake sosunan da ake maka ya shekara sha uku haka aka zuwa aka shekara goma kuma a madina shekara ashirin da uku ala rukusul mala'i wannan akan ganin kowa mutane mutane manyan mutanen mala'i kowa yana nan ake kawo a ce ku kawo ajimai da baki daya yaya ake musu zargi ya ne ake daga muryan gare su sai iktibasi da alkurani ke cewa am yaqulu naftara qul fatu bi ashri suwari misli mutariyat to bal shine amkin nan bar dai suna cewa wai iftarahu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkirar alqur'anin nan to haka ne ba kuna ganin shi ya kirkira ba kenan kuma za ku iya sai qur'ani yace qul ka hada musu fatu bi bi abi ashir sunan qul fatu bi suratin dai wannan qul fatu bi suratin misli ku zo da kwatankwacin sura guda daya wanda ce kama da shi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku je ku kira wanda zai kama muku banda Allah ku duk wanda kuke so ku je ku kirawo shi da wannan Allah ne to banda Allah min dunillahi kuma bayan Allah tabaraka ta'ala ku je ku kira duk wanda zai kama muku ku zo ku kamo daidai da da suratin misli sura daidai da sura guda daya wanda take kamar ta shi a wadda masalin in kutu in kutu sadiqin abin mamaki cikon wannan ayai duk da cewa istishari nan bakin nan ne istishari sai kawo ta ayatu daban shi can sai ce cikon ayat sai ce ya barka zabu bi malam yuzu bi ilmi walam ma yati mutawilu barka zabu bari dai su kawai kan zabu bi malam yuzu bi ilmi sun karyatar da abin da ba su kewaye shi da sani ba ba su san alqur'anin ba saboda haka suke cewa wai kirkira shi ake inda abin da inda duk haka nan dai kawai sun yace balka zabu malam yadu sun ƙaryatar da abin da basu kewaye da sani ba kuma walan ma ya ace mutawi do fassarar shi abin da yake ni bai ma zo musu wata kwana walan ma ya ace ai har yanzu bai ma zo ba kenan tawili shi zai zo lokacin da ake yake sabaka alqur'ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake sabakan ma yana hida musu kuma akan yi bayani amma duk tafsiran da aka yi sai baya ai sai bayan ma sahabbai a duka abin da aka dauko na tafsiri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaza kaza ne duka ba su da yawa saboda suna ake ma ake san man kamsul alqur'ani suna jin larabci kamar sun fahimce shi to amma game da shi gazawa ta kawo kusan kusan alqur'ani su malama sun kaso kaso biyu akwai wanda suke cewa Allah ya juye ya hana su ne su kawo kamar za su iya kawowa su larabawa ne da suka yi nisa wanda ya san irin fasaha su wanda suka kware kawai ba abin da za a ce ba sun kawo ba amma Allah ya juye su ya hana su su kawo su ne suke masu shiya sirfa kenan wani suka ce a'a kawai ba su iya kawo shi ne kawai ba wani juya ba da irin biyan su kwaran ne ba su isa su kawo shi ba ba su iya to kuma ni na yi ganin wannan magana ta biyu cewa kawai ba su iya wani saboda kamar cikin wani ayat da yake cewa walan ma yatim tawilu tawilin shi ma zo musu kutukwana kamar fasara in an aka hadi in qur'ani ya hidi abu abin ya zo kamar da ya hudi a gaba zama zai zo bai ma zo ba tukwana gaba zai zo a ganshi kwarokon daga baya ake ta samu masu tafsiri qur'ani gashi kamar a ce littafi ne guda daya yana yana kamar littafi guda sai ayi wani yayi guda uku tafsirin ya ya hada shi ya kai guda uku wani yayi biyar wani yayi shidda wani yayi goma sha ishirin har aka samu wanda suke ɗari shidda a rabi a tsakiya irin su ibn arabi ya kai rabi da ya kai kala alama kullaka ya yi wafati ya bar yana da mujalladi ɗari shidda su dabarin nan ga su masu wai suna ce ma abokan wai wanda za su ɗaukar ne ba su da himma amma aka ɗauke shi gashi nan ni mujalladi nawa ne to amma har yau tawilun nashi kullun zawa yake wa'annan duka sun yi suka ida su ibn kasir wanda ake ake ji da shi sosai kinan ya cikin gaskiya tafsir shi yana da kyau ya shahara shi ma amma da abin da suka yi suka haɗi yanzu ilimi na zamani yake bayyana a ashe ba su ma fahimci alkur'ani ba su ma fahimci a wurare da yawa da abinda abinda inda yake bayani bisa kan kauni bisa kan wasu abubuwa na zamani ko ko ci gaba a yanzu ba su ma fahimta ba su ma kai inda ake zuwa akwai wata aya cikin qur'ani cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خادرا نخرج منه حبا متراكبا الله شنو اللي سبكت الوا ولا أنزلنا السماء معا daga sama فأخرجنا به نبات كل شيء sai Allah ya ce muka hitar da wannan ruwan da muka sabkar da shi muka hitar da tsirai na dukkan komi sai ce kuma akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiba wa akhrajna minhu khadiran sai muka hitar da wani abu tsanwa minhu minhu daga gare shi kenan daga wannan tsiran muka hita da wani abu tsanwa aka yi minhu kadan nukhrij bi minhu habban mutarakiba wanda daga shi nukhrij muke hitar da habban mutarakiba ƴaƴan itace wanda suke masu hawan juna to duk fasaran da za a yi ba ba ba wanda zai fahimci abin da ake ni sai da zamani ya zo ashe duk wani ice wanda zai bada ƴaƴa abin abin da zai bada ƴaƴan sai wani wani abu ne tsanwa wannan tsanwan nan na wannan tsanwan shi ne yake ba da yaya itace siyan ta ba da aka gane ashe duk wannan duk an da ke akwai za a ba da yayan itace sai an samu wani tsanwa da shi wannan to su ko sai suka ɗauki tsanwan kamar wancan ne na farko na tsirrai kawai aka mashi suka wuce saboda ba sai isa su gaba ne a lokacin nan ba sai da ilimin zamani yana zuwa ya gane a gane a kadiran kin da kwanan nake ci ashe ga abin da ake ne da precision to saboda haka an can wani ya kawo irin shi ai bai taso ba za mu gani da su za mu zo wajen su musailama da ya jarraba ko ga irin yadda suka faɗi ƙasa warwas kuma yana cikin dai irin taƙari'in da alƙur'ani annabi sallam ya zo da shi da cikin alƙur'ani wanda yake musu kamar in kuna iya kawo nan mun hidai sura ko wani wuri ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin misli in kun kasance cikin kokonto daga abin da muka saba kama bawon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu bi suratin min misli to ku zo da kwatan kwatan sura guda daga kwatan kwatan shi wannan cikin bakara ne ko ila qawlihi walan tafa'alu ya ta zuwa inda ke cewa walan tafa'alu mata cikin qur'ani ce yake wannan wurin qul fatu bi qul in kuntum ko wa in kuntum kai fi rabi ma nazalna ala abdina fatu bi surati misli wa dushu alakum min dulla in kuntum sadiqin yace fa illam tafalu in ko buka wa yanzu kun ce da shi ya kirkira shi yayi kuna ku a kai wannan barin Allah yake shi yayi shi kuna kwanto to ku kawo sura kwatan kwatin shi sura guda ɗaya make su sura alqur'ani 300 da 100 kai da 14 ɗaya aka ce ku kawo ɗaya koda kamar izaji a ce koko ina jira kirkausar ku kawo daidai wannan wai na tana abokina ne wanda ce ina ina ina karkasar wasu da sai suka ci gyara na wani wani shi wani inda ake musabaka ne in za a shiga jami'a ce to mi karrace yace sai mutum ya ce wani ce ni na race alkurani sai a jarraba ka cikin abin da karrace wani ya ce a izi biyu izi kaza sai a jarraba ka shi dan dai wai so ke yanda dai ba an inda ba an taba shi ba yace ni na inda na harrace daga izaja daga ina yana karkasar daga izaja ko yace daga izaja an harrace zuwa zuwa qul a'udhu birabbin nas sura nawa kenan qul a'udhu duka idza jaa tabbata yada sai wannan qul huwallahu da qul a'udhu yace abin da yake na haka sai shi kai yace to shi kenan zamana to shi ma cikin karatun duk inda ya ɗauka sai a gyara mai zama duk inda ke ce kai zuwa ce ya yi zuwa ce kai iza shi amma wasu bar ne da shi ma ƙurani aka ce wa'annan ku kawo daidai da sura ko da kamar iza shi ce ko ina haɗe na karkasar ya ce wa illam ya fa'alu wa illam ta fa'alu ko wa illam ta fa'alu in ko har ba ku kawo ta ba walan ta fa'alu har abada ba kun iya kawo ta ba wa illam ta fa'alu walan ta fa'alu فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قل لئن اجتمعت الإنس ونوريكم أتي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن اجتمعت على آية تكن القرآن تكن سورة إسراء كهذا مسو لئن اجتمعت الإنس عند لئن اجتمعت الإنس عند متاني ذا سهدو والجن ذا الجنون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبسا تشيوا سزودا كتنكتون القرآن lan ya tuku min ma cikin ayati walan wallan ya samata da suwar jama'a lan ya misali wala ya misali walau kana ba'dhum li ba'dhin dhikra la ya tuni misali Allah Qur'ani yace ba za su iya zawa da kwatan kwajin shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin dhikra ko da sashen su ya kasance mai taimako ne akan sashi aljannun su hito su bayyana daga garin su ku zo Allah ku hada ku hada kai da su ko da kuna su hida muku ku rubuta ku gyara ku gyara musu to ba kun iya ba kun iya zuwa da kwatan kwajin shi al'aya qul fatu kuma wani wuri ce kuma kulfatu bi ashir suwari mislihi mubtaniyatin ba sai ku kai ba kirkira shi yayi to shi tunda kirkira abu ne mai sauki to ai kirkira gaba kaman zai bayin nan eh abu ne mai sauki ku zo da kulfatu bi ashir suwari mislihi mubtaniyatin ku zo da kirkirarrin surori guda goma kusan kwacin shi yace wa zalika saboda wannan saboda wazalika wannan kuwa annal muftara saboda shi kirkirarren zance ashalu shine mafi sauki wa wad'ul batili wal mukhtaliki ala al-ikhtiyari akrabu a mutum ya aje tsaya a aje abin da kawai ba a ji ba a gani ba na ƙarya da kuma kirkirare shine mukhtalik al-ikhtiyari aw sa'abi akrabu shine mafi kusa wa lafzu idza إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب شي لفظي لفظي شي أي دي لفظ زاني القرآن كلمة مين وأن شي لفظ لفظ وأن إذا شي دي إلا لفظ يكي إذا تبع المعنى الصحيح إن يدي bayan ma'ana wadda take ingantacce ma'ana abinda ke cikin zuciya ko ke cikin kwakwalwarka shine a ce ka ce ka rubuta shi wannan ide din to wannan abin in aka ce an abu ne na kirki in abu na gaskiya ne aka ce za a rubuta shi kana asabiya sai kasance shine mafi wuya so aka ce wani hada saboda haka ne kila fulanun yaktubu kama yuqalu lahu wa fulanun yaktubu kama yurid sai kai an ce wai wane yana rubutawa kamar yadda ake hada mai kamar yadda ake hada mai haka ke rubuta shi ko wane yana rubutawa kamar yadda so walil'awwali ala sani fadlun ka san ko na farkon yana da fifiko akan na biyu wanda shi abin da ka yi dama yake rubuta ya yi wannan abin da ga dama rubuta ya abin da ga dama ka rubuta ba ma kai ba abin da ga dama sai ka rubuta yanzu sai ka rubuta shahi goma shi ko wancan sai abin da ka yi dama zai rubutawa kenan ba ya dama rubuta shahi goma yana shi ne ya rubuta shahi goma wa bayyana huma sha'awun ba irin tsakanin wancan da wannan akwai nisa wanda yake akwai masafa mai nisa akwai lamari wanda ke mai nisan gaske wanda in mutum in kama kama ake ta kirkirarren labari da kuma labari wanda aka yi shi yin kirkirarren labari ne duk inda ka gara ma sai ka buga inda ka zo inda abin da kake so ka kara ka rage sai ka yi inda kake so amma kuma wanda aka yi wa abin da aka yi ne kace kawai ai ba ka iya huce shi ba ka iya ketarawa ga wannan abin da aka yi ne kawai zaka iya nan zaka tsaya to shi na kisa to shi wanda shi kirkirar kayan shi yake ai tunda abin ya yi mai sauki to tunda kun ce wai kirkira ce yi wa galibi da kafuru ko ko wa kalu wa galibi da kafuru cikin cikin furkan balil tarahu ko balil tarahu ko sha'ir cikin wani wuri cikin furkan yake ta inuwa illa sirrun muftarin wani wuri shi dai yana ta wa kalu in hadha illa sirrun balil tarahu ko sha'ir kawai kirkira shi mawaki ne to in kirkira ce tunda kirga abin da mai sauki to ku kawo guda goma ku kawo surori guda goma shine abun nan falam ya zai bai gushe ba yuqarri'uhum yana zargin su sallallahu alaihi wasallam cewa da mutane tabbata gare shi a shadda takri mafi tsananin zargi akai kwankwasa akan wannan wa yuwajjihuhum ghayatu tawbih kuma yana daidai zargin nasu matakar zargin tawbih da takri da na musu fasara guda wa yusafihu ahlamahum yana wawantar da hankulansu in ku masu hankali ne ina hankalin naku ke wa yahuttu alamahum yana kasa kasa da tutocinsu wa yushattitu nizamahum yana daidaita yana wawwatsa tsarinsu tsararrukansu wa yazummu alihatahum yana zargin allolinsu wa iyahum da su kansu wa yastabihu ardahum yana halattar da kasarsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalam da dukiyoyinsu wa hum fi kulli hadha nakisuna am mu'aradi huku duk cikin wannan suna masu baya baya daga su yi hito na hito da shi muhjimuna su dai suna masu komawa baya dai amma ma salata yi daga tankace ce ne da shi yukhaduna anfusahum bit tashghili suna yaudaran kawunan su bi isaril fitnati wa ni suke ce mata tashghili shine kawai haddasa fitna dai in aka abu abubuwan bai ko sai a tara tarzoma tara tarzoma da haddasa fitna shine tashghili bit tashghili ya ce bitta kazibi a wannan ruwaya musamman mana fulani haka ne ya rubuta wajen ku bitta shigibi bitta kazibi saboda wani ehem bitta kazibi wannan kaga har yau shi inda alkur'ani ke alkur'ani ke ne shi mutum in mutum ya rubuta abu bayan wani lokaci zai ga kai wannan wurin da an gyara shi kaza da yayi wannan masu sharhi shi mutum ne ya tsaya yana da ya kware a iya magana da tsara magana da suke amma masu sharhi suka zo wani suka ce a akwai na kita bita gazi maimakon bita shigibi akwai suka ce a ta shigibin kaɗai ne wani suka ce a akwai wanda sai hada su kamar shi wani ana ce ana ce mai durji shi da ya sai hada sai sa bita shigibi bita shigibi bita gazi sai ce amma wani wanda ake mai mulla ali alkari ya ce amma wannan bai yi kyau ba saboda a ce bita shigibi bita gazi babu wani wo tsakaninsu inda ta kai ko bita shigibi wata gazibi da sai a abu amma kawai ya zo haka bit tashgibi bit takzibi a tsarin larabci bai zo haka larabci shi bai da irin wannan abu sai ya yi nuni irin zuwa rishin abun rishin dacewan magana a wannan wurin to haka wurare da dama ma yana ce a to amma da kaza aka ce shi ne mafi mafi dacewa to shi kashi mai littafin da zai zo lalle zai zai mai da wannan kalma mai da ta gaba wannan mai ta baya wannan shahi wata hakan nan ake yi duk masu rubuta littattafai haka nan suke yi dole ne saboda ko in kai in ka rubuta in ka sake dawo sai ga wannan dadi kaza ne wannan dadi kaza har a tada waje ga su mana almaliki nan sai kai kasira gaba sai wannan kalmar dadi kaza na sa a wajenta in ka sake dawowa ko ko dai da na ƙara da wani baiti tsakanin wannan da wannan sai ga to to wannan shine sabanin na ubangiji shi nashi hadadde ne ba abin da zaka gusawa ba abin da zaka ƙara ba abin da zaka rage wal igra to su suna yaudara kawunan su da haddasa fitinan nan da sauransu da kuma karyatawa wani igira a bilibtira da kuma suna kiran wa'ansu su zo su kirkira wai bil igira suna ko suna suna shine igira kamar umarni na ke ba da igira suna ba junan su umarni da su kirkira da kirkira wa qawlihim in hadha illa qawlul bashar da kuma faɗa su duk cikin abin da suke wajen da kawunan su da shi in hadha illa qawlul bashar wani sai suke ta kai wannan ba komai ne kawai magana ce ta mutum dan adam ba ba ba ban san Allah bane in hadha illa sihirun yusar wannan ma nuri ma ce kai wannan kawai sihiri ne wanda ake rawaitowa kawai daga mutanen babula babila a rutawar su inda mai ma kisan nan ta ta mutane ke cewa tunda mutanen babula babila kin nan su suka shahara da sirri kawai da su ake rawaitowa ake hada maki su suna hudi shi karshen abinda walid ya hudi kenan ko ibnu mugira da ya je aka ya je alqur'ani kenan ko da gaban nan gashi nan zai zamu zo gare shi to duk yana ci shine ya harita ina za illa sirrun sa kenan wasirun mustamir ko suka ce wannan sihiri ne mustamir mustamir ina zai mai fasara ina ga guda uku mustamir kawai mai wucewa kawai sai samir kawai sihiri ne a sami ido ya zuwa iya yayin shi wuce amma har yanzu ko wannan yayin nashi ya ki wucewa suka ce kuma in haza illa sihirun mustamir wannan sihiri ne wanda yake akwai mai hucewa akwai wanda kuma zai ta yi a wanda zai yake ya takarar ya tajaddad ko lokaci yana sabunta sihiri ne wanda yau gobe yau kashi wannan gobe kashi wannan kuma suka ce ina za illa sihirun mustamir kuma shi wanda suka ce ko ko sihiri ne wanda ko me suka fatara ta uku sai wannan fasara da uku suka mai wannan mustamir din wa ifkun iftarahu kuma suka ce ma kawai ifkun iftarahu kawai kiran ƙarya ne wanda ya kirkire shi kawai wa sadirul awwalin kuma suka ce ma alqur'an nan dai kawai ta tsinniyoyi ne na mutanen farko wai ta tsinniye ma irin ta mutanen da wani mubahat wani mubahatati warida biddaniya da kuma kirkira shine mubahata daga kamar bustan da kuma kirkira warida biddani'a da kuma wai yarda da ɗabi'o'i wanda suke ɗabi'a da suke koma baya ta kaskanci ta kaulihim qulubuna gulfun wai su ne suka sama kansu su kirkira abu kawai su sai ko haka muke ba haka suke ba sai mu haka muke ko ku su tsora mu kansu wata ɗabi'a wanda in ka bi ta ɗabi'a ce ta kaskanci me misali shine ake cewa ka kaulihim qulubuna gulfun ana suna cewa kai mu zukatanmu rohi ne jam'in ne na aglaf kamar an samu su wani abu are zukatan murmafi ne ko ko wani wuri wa fi akin na cin matar una mu muna cikin wani rihi kuma daga cikin abin da kuke kiran su ilahi zuwa gare shi wa fi azani na waqrun akwai wani abu mai nauyi cikin kunnon mu wa min bayyana wa bayyanika hijabu tsakanin mu da kai akwai wani hijabi akwai wani shamaki amma su shiri suke cewa suka ce min kin nan min bayyana wa bayyanika tsakanin mu wani abu ne shamaki ne mai kabri ne daga wurin ya ɗoka ya ta yi har zuwa inda kake jabi zuwa ta bai bari ba ta wani abu ya bai bari wani abu ya ku zuwa ciki wani jabi ne mai kabri yana sai ce la tusma wuli hadha alqur'ani wal gawfi la'allakum taglibuna kai duk da hakan nan dai qur'anin in ana jin shi akwai kai gare shi sai su manyan kawaran suka ce ma mabiyan su hin yanzu inda aka saukar alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam gaban taron kafaran cikin ka'aba sun da suke zama fadar tasu zai zo ya ɗaga murya ya faɗi yadda Allah ya faɗi ko ma yayin ne take zama ta to suka kuma in fara dole ka shurara saboda tsarin inda ya tsaye tsaru ba gana cewa da ba kawai daga jin ta ba ta daban ce to yanzu ya za a yi magana ka suka ce kawai la tusmu li hadha alqur'ani wannan qur'ani ka ku ƙara cewa shi kawai yanzu in aka zo za a karanta muku wani gaufi ku tada dajiya ku tada wani hargowa kawai la'alla kuma tagribuna in kuka yi haka ko da kuwa samu kuyi jaye kanshi yau wa yam kuruna yam kuruna Allah ba ya sa abin da suka cewa to shikenan ma yanzu Allah sai ya sake salan abin za a saukar alqur'anin sai a saukar da wani abin da ba taba shi ba farko ba sai an fara in an fara za su tada wani hargowa a tare da hayaniya inda ba tsaya ba aka aka bar wani yaji tun daga farko sai a sai kawai qur'ani sai zo sai ce kaf to shi ne wannan kuma ها يا عين صاد كاي to wannan ko dole a shi yara to me zai ce wannan ya an zo musu da wannan sun dauko wani wani sabon wani abin da ba sani ba to wannan haka su sai da sai da haka ake maganin su in suka dauki wannan mataki Allah sai sai sai ya mutu wanda ba su iya wani ga wani Allah gauta walid da ma al ajizi bi qawlihim law na sha'u la kunna misl hadha kuma suna tayo daren kawunan su da rayawa da da'awa da cewa za su iya walid da ma al ajiz tare da kuma kasa wasu take tare da su da ba ta barin su me suke cewa qalu a sun sai suke ce ai law na sha'u la kunna misl hadha kai inda mun ga dama la kunna misl hadha da mun hudu kusan kusan kusan wannan لو نشاء نقول هذا إن هذا إلا مما بيدوم لو نشاء نقول لا مثل هذا إن هذا إلا مما تكون تكون أنفاس لا تلا عليهم آياتنا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا سمعنا لو نشاء نقول لا مثل هذا إن هذا إلا تكون أنفاس تو وقد قال لهم الله ولن تفعلوا حقيقة كما الله يا رجال يا هدا مسو ولن تفعلوا هر أبدا بذاكو إيه يبا fama fa'alu kun ba su aikata ban wala kadaru ba su samu iko ba akan aikatawa wato su zo da kwatan kwatan alkurani wa man ta'ada zalika min min sukhafa'ihim wanda koye kokarin jarrabawa ya kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani daga cikin wawayensu kamar waye ce ka musailimata tamkar musailimatul kazzab ka shafa aurahu ka shafa ruwarahu li jami'ihim sai ya yaye aibinsa ga baki ɗayansu ko kowa ma sai ya to tsirara kowa ya gan shashe abin ya zama ɗashirin kai musailimatul kazzab an sabkar da wannan zai ce kaka wannan shi fati nashta والسابعات سبعة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا da aka sabkar da wannan shi ma ya ce a ai shi ma ya iya sai kawo tashi wazzariyati qamha wattahinati tihna wa wa minene hadda wani wallati ma luqman wa minene karshe sai shi shi shi shi Qur'ani sai ce daga da ƙarshe da wannan rantsuwa yin in ake za a rantsuwa da fara in za a rantsuwa ƙa'idan a yare abu mai mahimmanci kake rantsuwa da shi mai girma shi Qur'ani sai wani wannan ziyarci na kaka masu mala'iku masu fizgar ran kafirai fizga wannan shi zati da shi da masu zare ran muminai zarewa cikin tausasawa wasabi hati zaba da masu a kai sautin kai aike ko wata jikati sabka da masu saurin tahiya da rayuka in huta ne mutum zai dai can a haɗin ɗana mai azaba in aljanna ne a haɗin ɗana mai rama da aka yi wannan manyan ayyuka ne suke wani mudabbira ce amara da wanda Allah yake caccanza lamura da su ko ana masu canza yanayi su ake masu wani ake duka abubuwa ne masu duba gani ana cikin sanyi na kawai a kwanan ɗan ɗan watanni sai gidan koma sai kawai a koma ana ruwa to duka wannan masu wannan aikin mala'iku ne ake kawo suna wannan aikin manyan abubuwa ne da aka yi wannan rantsan sai aka yi magana mai mahimmanci ne ma banci wannan ce wani farmu da birata amara yau ma tarjifin rajifa tattabawar radifa rana rana wadda mai girgiza zukata busa wadda za ta girgiza zukata da a mace tana zuwa kuma Allah zai tasar da mutane zai tasar da mutane a ta biyu ta saba har radifa me bi mi muta busa ta biyu wadda za ta biye mata farkon nan ita ma za ta zo ka abu ne mai mahimmanci ake bayani saboda aka aka yi tarin tsirin tsaya kawo wa'annan aka kawo wannan kuma an yi din mahimmanci abubuwa masu mahimmanci shi wai wai wazara ti kama ina rantsuwa da masu da masu shi ka kama wallahi da masu nika gari wai masu wazariya ce kamhan da masu watsahi na ta tsihinan da masu nike gari nikewa wallahi kimata duka da masu loma manyan loma ko loma da masu waye duk karshe to an ji ya waɗi wai shi daga abin da ya kama da wancan wazariya ce kai kace kamar wazariya ce zarwa shi yanzu sai abin da zai rantsa da inda ma ya karɓa ta kuma sai ce laqad لقد فضلتم ولقد فضلتم أهل الوبر وما سبقكم أهل أهل المدر والله ودي wannan rantsuwa da aka yi kace haƙiƙa kun yi kun tsarewa mutanen ƙauye kun kihici mutanen ƙauye mutanen birni kun ba su tsare muku ba aikin mazaki eh duka zai wani abubuwan nake eh in kai wani wuri ma ko ko ko me ma waye ko me wace aya ce shi ma sai ce wai wai yancan wai da da fil da kuma akwai da yancan wai kubla wai Allah Allah ko me Allah da ya da mai ciki a kharja min han nasu mata tas'a sai hiddar da wata halitta daga cikin ta tana tahiya abu to dai abun da wannan filin man fili ko shi ma da waye duk karshe duk abin magana zai sai ta wasa ce shi ma kwaddo ko waye san da kai ko kwaddo eh yana waye yana abin bai gurbatar da ruwa yana cike shiga ko shirme yana da magana ya iya magana shi sa nake cewa shi qur'anin nan da ake cewa za su iyawa wasu suna ganin kamar sun iya an juyo hankalin su a ba haka bane ko da za ka yi yanzu shi abin da ake ba labarin ba ka hida abun da zai zo ke da muhimmanci ba labarin ba da labarin kawai ba iya magana ba in yanzu kawai iya magana ce mai zaki kamar tatsuniya yau ai kawai ta je ta zo ne amma a ce ga magana kun bayanta wani abu mai mahimmanci ya zo ba da mutane kullum ina hudin wata hudu ba da barhamu job ya yi a misra aka yi ta mai taɓi kusan tsawon kekata mintuka ana ta laraba suna taɓa barhamu job shi an san hadimi ne hana ce ma sekretar partiki da shek shi sakataren shehu ne dina shehu yake da shi shehu ran yasar da anu da shi yake yawo ya je da shi misra an je da shi an je da shi na duk inda shehu yake tare da shehu to sai a misra suna da al'ada daren goma sha ashirin da da bakwai cikin watan ramadan ana kiran makaranta a manyan malama kuma akwai wani ce musu mukarramun ababen girmamawa cikin taron nan ne ake kitse musabaka kamar yadda ake da yanzu ana yin irin tsarin musu wanda suke aka yi suke musabaka cikin wani wata a basu abin da basu a yi wasu jawabai cikin wurin har shugaban kasa yana zowa a wannan halarci wannan lokacin sai da aka zo abin da aka tsara a wannan wa'annan malama abin karramawa wanda aka tsara za a bashi yi magana da sunansu shine Sheikh Sharif Ibrahim Salih Allah ta rahmu shine aka ce aka tsara za a bashi yi jawabi Sheikh Sharif shi ko da yazo da wanga ya ga Barham Jabba nace a ko Barham zai shi aka ba yi amma ce a Barham Jabba zai tashi kai tsaye shi ya san ya san matsayin Barham Jabba ya san bai wanda Allah ya bai dalilin a tare da shekaru mai zarar rahabu bai tashi cikin in ka ji larabcin da yake ba larabcin ba larabcin amma bancin larabcin ya haɗu kuma ya ƙumshi ya ɗauko ma'anoni darlisa a karatuka cikin ɗan ɗan abu kaɗan mai ma ke cewa tun da farko har mamaki ke yake cewa cikin harkon mai ake cewa lakadurtu victu lakadurtu victu ne lamma kulliftu bi alqa'i hadhihi alkalima bismin ulama al-mukarram ولكن سرآن ما زال هذا الارتباك لما تذكرت أن همة المسلمين واحدة aiwa wannan abubuwan nasu da ke duk ba ga sanin da dama yadda ke ya ce walakin sar'ana ma za la hazar jirti baku ya suna abubuwa diwa ga shine komi sai ya kwaikwaya shi yanzu lamma ta zakartu anna himmatal muslimina wahidatun yaqumu biha adnahum yace da aka ce ni zan yi magana da sunan wannan manyan malam masu girma na dan samu damuwa kamar da rikicewa amma da gauga wannan abin ya hita yace saboda abu biyu hudu yace wanda nake inda hudu yanzu saboda na tuna tunawa na cewa himman musulmi wahi guda ɗaya ce mafi kankanan su yake ɗaukata da harko wannan abun haka yake kuma hadisi ne himmatul musulmi na wahidatun ya kuma biya na kage ya jiyo ya ji da magana kuma abun kuma akwai tawaru ciki ni dan karami ne ba komi zan iya tunda ni dan karami da man su musulmi himma su guda ɗaya ce dan karamin su ke ɗaukata to zan ɗauka yayi kuma yayi irin mangarin da yake to cikin abin da burge ni a ciki ni abin da ban taɓa maji ba sai lokacin nan kaga ciki wanda rasa ne yace yace to shi gashi bai samu damar karatu ba ya zi gurin ya taho misra nan ne gidan karatu azhar ya sami to amma wannan tura mulkin mallaka da suka yi fuska ka gida bai samu dama ba saboda wannan abu sai dan abin da zai samu da gida to cikin wannan duk yana nika ta wannan zai ce kenan dai ba malami bane shi bai san abin gaba yana nuna kamar bai karatu ba bai san da ake karatu ba amma yake hudin ciki ke cewa su laraba afirka yace 80 cikin 100 na laraba suna afirka ai gona abu ne ina kake tsammani dan cika sai laraba wajen yi kasashen laraba can saudiya su yabu ga tsakiya duk sai lokacin ne hito yace kuma ga sane-sane abubuwan da aka sani wannan wannan akwai takalika wanda aka yi dala ta misar wannan dalalluka na wannan har yau ba a gane ba wai mutanen nan baka gane suke wani aiki an sani amma ta yaya suka yi wannan abu har yau ban sani ba kwanan nan baka yi ba a gano wai ya ne wata takalika ya ne suka yi suka hau da wannan manyan duwatsuna manyan birgina wani irin birgina ne da ba suka san in duwatsuna ne suka sassake ya aka yi suka ɗauke in yanzu ne akwai giri akwai wani abu mai ɗagawa to su a wancan ba su kai lokacin nan ba kai wani lokacin wani samun takirkin ya suka yi wannan abu da wani ilimi ne so duk irin wannan cikin maganan da yi ɗan abin da kaga ga fasaha Allah ya bashi ta iya magana kuma cikin maganan ba ta zama kwanguwa ba da hadisai da hikima da ilmantarwa a ciki sai da da karshe da suka sai cancanta shi ta bayyana kuma gami na farko ne ma bai tsara ba shi zai magana ba ko aka tashi tashi ya tashi wannan bayani aka yi ta saba mai aka yi ta saba wannan kamar shine muna san su wanda suka jarraba ba ta yawa da abin suka jarraba a daidai da alkurani shi alkurani ba wai iya magana ba ne in iya magana ne za su yi tsara ga su auna auna kamar wanda wannan wanda kuke nuna kin ga su kowace sura sai ya kwatanta ya shi ma an sauka mata irin shi alam tara kai fa'ala rubuka sai ya ce ni ma an sauka mata wata irin sai kawo abu abun da magana suka ji kamar ba ka sallar shi kace eh da ne amma wanda ya sallar shi yomi ta kumsa ba tsara magana ba mi ta kumsa to shine abinda nake ganda mun ba taiwa a ce wani abu yayi kama da alkurani shi shi yayi komi shi ya san komi daga harkon shi da zahirin shi da baɗinin komi ya sani saboda haka abin da zai faɗi wani ba cewa wani zai faɗi ba wanda isa ya san wani abin da ya sani shi ya kashi halitta kan shi alai alam man khalaq wa huwa latiful khabir wannan karatun wanda na so abin ga amman kaga lokaci yayi dai sai dai mu tsanan ko shine dai wasalama matsaya wajen nan wurin tsaya nan wasalabahum Allahu ma alifu min fasihi kalamihim sai mu tashi nan wurin shi wannan misali matal kaza shi ta yi shi ma annabi ne inda Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya ku shi in ya je abinda ake abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke shi ma sai ce zai annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun ji labari ya sa ma wata rijiya albarka ruwan ta ba su daɗi da ya tohi a cikin kawai suka ta zama ruwan su kuma ruwan masu daɗi ana ake sha shi ma sai suka ce ma zo ka towa mun ga rijiyar mu watan ba ta daɗi yau da ya towa sai ta koma ma ruwan gishiri ba ta shawa daga ran nan kawai ba ta sake shawa ba wani ya zo su ma aka kawo wasu ka ba da yaro ya sami albarka da ya shawa mai kai inda ya shawa nan kawai gashi bai taɓa ƙare tawa ba sai zama ga wani ya zo shi ma yana yayan shi guda biyu gida da Allah a musu adda a za musu albarka yanzu to shikenan ya musu ya sa musu albarka mutumin da ya je gida dan guda ya faɗa rijiya gudan kuma kyalkeci ya cinye shi eh saboda dai kawai mutum wai so yayi ya ce shi ma kama annabi ne sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu alaihi wasallam Thank you.